وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 ga watan biyar watan jimadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya a Gregorian kalanda 2025 wannan shine kaset ɗinmu na goma sha ɗaya daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin min wasayar salafi lishababi daga wasiyoyin magabata ga matasa littafin fadilatu sheikh a shekul allama abdulrazzaq ibn abdulmuhsin al-badri alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan muna wannan karatu ne a wannan masallaci mai albarka masallacin mowa muhammad kambu allah ya musu rahama ya haɗa mu da su a aljanna a cikin wannan anguwa ta fantami bayan firamar malam kuri a nan dai wannan anguwa ta fantami a muna nan a cikin shafi na sha shida na wannan littafi kuma wasiya ta shida wanda mun karanta kan doron wasiyar mun fara bayani sai lokaci ya ƙure za mu maimaita kan doron wasiyar sannan sai mu ɗora malam ya ce alwasiyatu sadisa wasiya ta shida wa min wasaya salafi lishababi daga cikin wasiyar da magabata suka yi wa matasa ma ja'a an uqbata bin abi hakimin abin da yazo daga ciki daga gurin wani babban malami ana ce masa uqbatu dan abi hakim qala yace kunna najlisu ila auni bin abdullahi fa yaqulu lana mun kasance muna zama ga babban malamin mu mai suna aunu dan abdullahi to sai yana ce mana ya ma'ashara shababi ya ku matasa kadra aina shababa ya mutuna mun ga matasa suna ta mutuwa fama yustanzaru ko ma yunzaru yuntazaru bil hasadi idza balagal minjaru to ku sani dai idan girbi ya nuna ko amfani ya nuna kuma gatari ko magirbi ya iso to babu wani abin da za a saurara masa abin da ake nufi idan lokacin mutuwa ya zo to babu kakkautawa walan yi akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'maluna an gane ko wa yamassu lihiyatahu yana faɗin wannan maganar yana ainihin wato shafa ainihin wato gemun shi an gane maganar da kyau ko to shine sai malam yace muraduhu rahimahullahu abinda yake nufi da wannan magana Allah ya masa rahama anna man balaga hadha sinna duk mutumin da shekarunsa suka kai lokaci hana lahu an yuhsada lokacinsa yayi da za a girbe shi bana daga lokacin mutum yayi na tafiya lahira to shikenan sai tafiya babu ainihin wato saurarawa shata yace ranar tafiya lahira a rannan babu zaman duniya yace li'anna zar'a domin ita shuka idza tamma idan ta cika ta batse ta nuna hana hasaduhu to lokacin girbin sa ya riga yayi lokacin girbe ta ya riga yayi dan haka kawai sai girbewa wallazi kabura aidan to haka nan wanda dai ya girma ya kai wani mataki na shekaru janat maniyatuhu to mutuwarsa ta kusanto ta karato ta gabato ba yadda za a saurara masa sai dai in lokacinsa bai ainihin wato yi ba fadakara lahum zalika malan sai ya bayyana wa matasa wannan magana shi ainihin wato aunu dan abdullahi ya bayyana wa matasa wannan magana liyunabbihahum domin ya fadakar da su Allah ya gatarra al-insanu bi ru'yati bi ru'yatihi liman umidda lahu fil umri kada ya rudu kada ya ainihin wato abin nan ɗauki hankalinsa wanda dai ya gan shi ya yi shekaru da yawa kar ya rudu domin sau da yawa mutum idan ya ga wani tsoho sai ce tab a haimu ba da shauranmu wannan yana ɗan shekara tamanin da biyar ne yanzu shekara ta arba'in da biyar kaga ya akwai sauran arba'in shi abin da yake lissafawa kenan bai san cewa zai iya mutuwa ya bar wannan tsohon ba an gane magana da joko ko kuma in mutum ya ga ga wani yana ta jinya amma bai mutu ba sai ta mu ai tukunna ashe ko ciwon kai sai ne wata biyar ban yi ciwon kai ba ban yi na wata shida ban ga likita ba na shekara uku ba a kai na asibiti ba ai ba wani matsala saboda haka kawai akwai sauran lokaci a shanta ke kawai wallahi kana yin wannan tunanin to lamarinka ya lalace shi ne abin da malam yake karantar da mu ana to a kada ya ruɗe ka dan kaga wani shekarunsa da yawa ka yi tsammanin wai kai ma za ka taka wannan matakin shekarun ka san mai Allah ya ɗebo maka ne kada ya ruɗe ka dan kaga wani lafiyarsa garau kai ma ka ce a ai da saura kar ya ruɗe ka dan kaga wani yana cikin jinya amma bai mutu ba ka ɗauka cewa ai kai tukunna ba kama da wani ciwo balantana ma ai ma tunanin mutuwa ba haka abin yake ba bawan Allah jama'a ana fahimtar maganar da kyau ko to shine yake cewa li'alla abin nan Allah ya gatarral insanu saboda dan adam kada ya rudu bi ru'yatihi liman umidda lahu fil umri ga wanda ya ga an shimfida masa shekaru ya jima a duniya sai ya dauka shi ma ai zai jima zai zai shantake zai wantake zai abin da ya ga dama li'anna kathiran minan nasi malam yace domin da yawa daga cikin mutane ya ga tarru inda ma yara ba'dal mu'ammirina yakan rudu da cewa zai jima a duniya idan ya ga wasu mutane Allah ya musu yawan shekaru kuma wallahi malam kamar ya shiga cikin mutane ya san haka mutane suke dan adam yakan rudu idan ya ga wasu da shekaru da yawa sai ga aiki da saura yanzu ma ya fara bai san cewa wallahi wallahi wala Allah bai wuce sati biyu rage masa a duniya ba an gane magana da kyau ko yawwa bai wuce bai wuce sati biyu rage mar a duniya ba bai sani ba to shi yasa kawai mutum ya amfani da lokacinsa yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa salama ya faɗa wa sahabbansa yake cewa kada ɗan adam ya rudu da wannan duniya kun fi duniya ka annaka garibun aw abiris sabil ka zama game da wannan duniya ka annaka garibun kamar bako ne duk lokacin da aka ce bako ya zo ai ba mai zama bane ko kuma daga ya gama kwanakinsa da ya zo yi uku ko hudu ko biyar to zai tattara ya nasa ya nasa ya bar anguwar ko garin ko gidan ko wannan ma'aikatar da ya zo yana gama abin da ya kawo shi zai yi gaba to annabi ya ce ka zama ga a duniya kamar haka kake au abiris sabil ko kuma mutumin da ya faso jeji yana tafiya tsakiyar jeji kawai sai ga wata zabgegiyar hanya ya fito daga gabar sai ga hanya ta kwanta kudu da arewa kuma shi yamma zai yi ina zai tsallaka tsallaka ta zai yi ko kuma bin ta zai yi tsallakawa zai yi to ka ɗauki duniya kamar wannan titin ne ko wannan hanyar da ka faso cikin jeji kawai sai ka ganta amma ba ita ka zo bi ba kawai sai ka tsallaka sai ka higa ka ɗauka wannan ita ce duniya wannan ita ce lahira nan kuma ita ce makomarka hina kun fi duniya ka annaka garibun aw abiris sabil sai marawaicin hadisin ya karasa da cewa idza asbahata fala tantaziril masa abinda annabi ke nufi da wannan idan gari ya waye kar ka yi tsammanin zaka kai yamma wa idza amsaita fala tantaziris sabah haka in Allah ya taimake ka kuma ka kai yamma din to kar ka yi tsammanin gari zai waye ma dan Allah jama'a wanda ya dauki duniya da wannan ma'ana zai shanta je mata zai ga wani abin alheri ya zo giftawa ya bari ya wuce ba tare da ya aikata ba me yasa saboda ya fahimci wannan duniyar ba gurin zama bane yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin wata ruwaya ya sake cewa mali walid dunya illa karakibin istazalla tahta shajarati thumma raha wa tarakaha ya ce ni da kuke gani na game da duniya to kamar wanda ya hawo abin hawa ne ya kama hanya zai tafiya yana cikin tafiya sai ji ya gaji bacci ya kama shi duk gabobinsa sun yi nauyi sai ne wata bishiya ya tsaure dokin ko jakin ya ce bari dan huta na minti talatin sannan in wuce ya ce to kaga wannan bishiyar na hutawa na minti talatin to haka na ɗauki duniya ne kaga dai ai wannan bishiyar ba gurin zaman ka bane ko tun da kana cikin tafiya ne kaji ka gaji kace bari ka dan huta daga nan kai gaba yace to haka wannan gurin hutawar ita ni matsayin duniya a gurina kenan in dai baka yadda wannan gurin gurin zama bane to ka yadda duniya ma ba gurin zama bane jama'a kuna fahimtar magana da kyau dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana to shine anan malam yake cewa li anna kathiran minan nas da yawa daga cikin mutane yaghtarru inda ma yara ba'dal mu'ammirina yakan rudu idan ya ga wasu mutane Allah ya ba su shekaru da yawa wa yazunnu sai ya dinga zato annahu sayablugu min al-umri mithluhu shi ma zai yi shekaru irin nawa ne shine magana da muka faɗa sai dinga tsammanin shi ma zai shekaru irin na wani da ya shekara hamsin ko ya shekara sittin ko ya shekara saba'in ko ya shekara tamanin ko ya shekara ɗari ko wani a makamancin haka fayufarritu a fayufarritu fi kathirin min al'umur sai dinga sakaci ina fata an fahimta sai dinga sakaci da abubuwan da ya kamata na al'amuran rayuwar addini da rayuwarsa yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta idha za a ahada humul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗawayensu in ji Allah tawaffatu rusuluna sai manzanninmu su kashe shi mala'iku kenan sai Allah ya ce mai wahum la yufarrituna su ba sa sakaci da aikin da aka saka su ina ma'anar wannan ke dan kai ma karka saki haka ne ko ba haka ba kar kai sakaci da abin da aka turo ka duniya domin sa domin su ba za su yi sakaci ba in Allah ya ce lokacin ka yayi wallahi tallahi ko sakon ɗaya ba za su ƙara ma ba za su tattara ka na rantse da Allah su tattara ni su tattara mu gaba ɗaya su lahira da mu shine tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritu idan mutuwa ta zo wa ɗayan su Allah ya ce sai mala'ikun mu su kashe shi ba sa sakaci da abin da na saka su ko na dora su ko na aika su su aiwatar ba sa wasa da wannan abu wallahi kowa ya shiga taitayin sa kowa ya shiga hankalinsa yadda mala'ikun nan ba sa sakaci to haka wallahi kai ma karkai sakaci ina fata an gane to wannan shine shi ne yake cewa a wa yazunnu annahu sayablugu min al-umri mithluhu ya dinga zaton cewa shi ma zai kai wani mataki na ainihin wato wasu shekaru a bar matso ta nan mana kai nisa ai zai yi mataki na wasu shekaru ya gatarru fa yufarritu fi kathirin min al-umur sai ya dinga sakaci da wasu al'amura wa yusawwifu sai ya dinga cewa saufa af'alu kaza shi ne wa yusawwifu saufa af'alu kaza سوف أقول كذا سوف أقرأ كذا سوف كذا سوف أتصدق بكذا da sannu zan yi sadakar kaza da sannu zan yi addini kaza da sannu zan karanta Qur'ani kaza da sannu zan yi aikin alheri kaza da sannu da sannu da sannu har mutuwa ta zo da sannu ta zo ta wuf da shi shikenan magana ta kare shine ma'anar wa yusawwifu mutum ya dinga cewa saufa zan yi kaza saufa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza wa yu'ajjil ya dinga jinkirta abubuwa ya kiyin su akan lokaci da ya kamata ina fata an fahimta kama kila kamar yadda wani mawaki rera waka yace yu'ammiru wahidun fayaghurru qauman wa yunsa man yamutu min ash-shababi yace yu'ammiru wahidun akan yi wa wani daga cikin mu ko ɗaya daga cikin mu shekaru masu yawa fayaghurru qauman sai wasu mutane su rudu da wannan shekarun nasa wa yunsa man yamutu min shababi sai a dinga mantawa da wanda zai mutu daga cikin matasa wato shekarun wana masu yawa sai su rudu wasu su dauka cewa juma za su yi a duniya alhalin wallahi ba su sani ba lokacin su ne kurewa ne a kankanin lokaci ina fata an gane magana shine abin da yake ni wannan hadisi da muka ji ko wannan magana akhrajahu ibnu abi dunya al-imam ibnu abi dunya dan baban duniya ba fa dan duniya ba fa yawa kar ku ce to akramaka Allah malami kuma dan duniya a'a ibnu abi dunya dan baban duniya ka san a cikin nickname ana yi wa mutane wani a cemar abul akhira baban lahira wani abi dunya wani abin ba ana cewa dan gombe ba ko a ce baban gombe ko baban kaza to shi kuma baban duniya ne ma gaba da ibnu abi dunya a cikin littafinsa mai suna al'umuru wa shaibu shekaru da samartaka sunan littafin kenan a nan ba ko shafi na arba'in da biyu ya kawo waccan magana ta wannan malami Allah ya haɗa mu da ke aljanna sai malam ya ce wa filma ala nafsahu a cikin wannan ma'anar ja'a anil hasan al-basri annahu qala zata yawmin lijulasa'ihi wata rana Hassanul Basari ya faɗa wa wasu daga cikin mazu abokan zamansa wa kana fihim shuyukhun wa shababun a cikin su akwai shuyukh wani ne ya shiga yake gyara ka katse mana boy abin nan abin nan fa okay to wa kana fihim shuyukhun wa shababun a cikinsu akwai dattawa da kuma matasa in ji hassan basari ya ce ya ma'asharar shiyo ya ku taron tsofi mayun zaru bizar'i idza balaga wallahi ku sani ko kuma ina tambayar ku domin ya sa alamar kwashan mark a gaba ko me ake sauraro da shuka idan ta riga ta nuna ƙalu sai tsofi suka ce alhasadu girbi wa'azi ya musu ma'ana lokacin ku yayi kawai ku koma zuwa ga Allah na fata an fahimci magana yasa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai wani mataki sai Allah ya ce masa wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yaqin kai ta bautawa ubangiji har sai mutuwa ta zo amin amin amin mala akwai wani daga cikin magabata da lokacin mutuwa ya karato ya ga lokaci ya tafi sai ya ce wa matansa ku yi haƙuri da ni domin ni yanzu na kusa bakuntar lahira na zama wato tsoho a gurinku don haka abinda nake so da ku lokacin sallah in yayi ku buga min kofa lokacin azumi in yayi ku sanar da ni lokacin suhur in yayi ku ta da ni sauran abubuwan ku na duniya kuma ku yi ba sai kun sanar da ni ba kawai shikenan shiga daki mala sai ibada idan ka ganshi a waje masallaci ya fito idan ka ganshi zai tafi zai je masallacin juma'a in ka ganshi ya fito lokacin shan ruwa yayi in ka ganshi da asuba zai yi suhur ne aikin kenan daga nan har ainihin wato mutuwa ta zo ta dauke shi shine wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin in kun zo saka mai da hikudin ga rarraba su saboda haɗo su yana sa yana kara an gane to shine yake cewa gyara su gyara zaman su kawai suna haɗuwa ne da juna an gane magana da kyau ko to sai tsofin suka ce masa alhasadu jirbi ne shaura kala sai ya ce kuma ya ma'asharar shababi ya ku matasa inna zar'a qad tudrikuhu al-ahatu qabla an yabluga ku sani cewa annoba takan bujurowa shuka kafin lokacin girbin ta yayi ana samun haka ko ba samu kai wato magabata sun iya wa'azi mala ku tsofi ku sani idan girbi idan shuka ta nuna to saura menene saura girbi to sai matasa su yi murna ye mu da saura mu da saura yace a ku dakata ku dakata kuma ku sani shuka wani lokaci annoba tana shigo mata kafin lokacin nunarta ma'ana karka yi murna wai tsofi ne za su mutu kai ma idan mutuwar ta taso wallahi ta ebewa ta kanka kamar yadda in annoba ta zo gona tana iya buge shukar da bata gama nuna ba haka ne ko ba haka ba sai musu misali da wannan wai an ce dogo ya labarin sama yace an aiko gajeru su mutu aka ce to kai ma fa babarin ka za a yi ba dogo ne aka tambaye shi me labarin sama yace an aiko duk gajeru su mutu shi ya dauka ba zai mutu ba shi ma mutu a zai wallahi an gane maganar da kyau ko tela kace gaskiya ne ko to madalla wace shi da shahidun min ahli hakenan da haka sai yace to wannan magana da ya kawo a akhrajahu al-baihaqi fi kitab az-zuhudi imam al-baihaqi ya fitar da wannan magana a cikin kitab az-zuhud yana da mai su abin nan ainin babi da yayi masa babu zuhud kitab az-zuhud bi raqam a number hadisi ko number magana ta 500 an gane magana da kyau ko sai ce fayan bagilil muslimi ya dace ga musulmi an ya kona haluhu kama ja a fil asari yanayinka da halinka ya zama kamar yadda ya zo a hadithi idan amsaita falatan tazir sabah idan yamma ta yi maka to karka yi tsammanin gari zai waye maka kaga wanda ya yadda da wannan to ba zai shantake wa duniyan nan ba ba zai shantake wa rayuwar nan ba na fata an fahimci magana nawa ne zaka ji an shiga da su ba a fita da su ba nawa ne zaka ji an kwanta da su ba a tashi da su ba nawa ne zaka ji sun an yi tafiya da su ba a dawo da su ba haka ne ko ba haka ba nawa ne zaka ji sun zauna ba su iya tashi ba nawa zaka ji sun tashi ba su iya zama ba nawa zaka ji sun durkusa ba su iya miƙewa ba duk wannan lokaci in yayi shikenan tafiya ta zo ta ba maganar sassautawa to da haka dole ne masul musulmi matashi ya mai da hankalinsa game da abin da Allah ya dora masa saboda gudun irin wannan lokaci da irin wannan rana wa idza asbahata haka idan gari ya waye ma fala tantaziril masaa karka yi tsammanin yamma za ta yi maka ka dauki wannan a matsayin abin nan akhrajahu al-bukhari wannan magana imam al-bukhari ya fitar da ita an abdullah ibn umar daga abdullah dan umar mawqufan alaihi amma shi abdullah dan umar ne ya faɗi wannan magana asalin hadisin kamar yadda muka ji shine shi musulmi ya ɗauki rayuwar nan cewa ba gurin zama ba ne yadda annabi ya faɗa masa shi kuma sai ya ƙara da ainihin wato wannan kun fi duniya ka abin nan ka annaka garibun aw abir sabi na fata an gane to sai malam ya ce qala ibn al-jawzi al-imam ibn al-jawzi baban analysis kenan in kana so ka san waye ibn al-jawzi ka je ka ɗauki littafin saidul khatir wato ni dai a rayuwata kamar yadda na taɓa ji malam albani zariya ya faɗa ni dai a rayuwata ban taba ganin littafin da yake zankame da shawarwari na addini da na rayuwa na rantse da Allah irin littafin Sayyidul Khatir na al-Imam Ibn al-Jawzi ba littafi ne wanda ya rubuta shi wato duk wani abin da baka zato an kawo shi na hikima a cikin wannan littafin malam sai kaje ka karanta zaka same shi littafi ne qayyim jiddan littafin kadai da zan kwatanta shi da shi shine littafin la tahzar na aidul qarni don be sad shi an na an rubuta shi ina yan boko malam suleiman ina ganin ku da nobel nobel ka je ka nemi la tahzar Allah na rantsi da Allah in ka karanta littafin la tahzar ka sauke shi ko na rantsi da Allah in rayuwarka ba ta canja ba za ka taba canja ba har abada Allah ka nemi yan boko waɗanda suka san la tahzan masu addini an fassara shi da turanci don be sad kar kai bakin ciki kar kai bakin ciki aidul karni yana nan mujalladi guda dan Allah mala abakar ku je ku nemo shi a kasuwa kuna jin turanci wannan shine inda turanci ke aiki kuma wallahi in ka karanta littafin ko can farfaran wajen can ne kai karewa turanci ko na rantsi da Allah ya ka karu a turanci ka sa akwai wannan yana turanci ma sai ka rasa wai wannan fulatanci yake yi ko bolanci ne ko teranci ko menene ina fata an fahimta an taba abin nan ko eh eh ku taba mana ina ga daga can ne aka taba yi daga soken ko ba daga shi bane lodin ne yawa to ina ga wannan mai jar wutar ita ne ta jawo haka kasan ita tana jan wuta sosai akwai caji in ba ta ne ya ya yi red ya yi ta zuke cajin ne shi ne gaskiyar magana ala amina ko ku cire kwaya daya ku bar daya eh kunna shi mu gani a kunne ji kashe shi ka sake kunna shi to ayi hakuri a saurara so don haka wannan littafi na saidul khatir yana daga cikin littattafai masu daraja da kima ga wanda duk yake so ya karu a ilmance da kuma sanin rayuwa to je nemi wannan littafi ko kuma ya nemi wannan littafi na wato la tahzan don be sad ka dan boko wallahi in ka je ka karanta wannan boko zaka gane duk nobel din da ka karanta ba kamar ai karatu ba har yanzu ku je ku nemi wannan littafin Allah ya samu dace yine ke cewa qala ibn al-jawzi rahimahullah al-imam ibn al-jawzi Allah ya masa rahama yace yajibu ala man la yadri mata a yabghutuhu al-maut ya kamata akan wanda duk ya san bai san lokacin da mutuwa za ta afko masa ba an ya kona musta'iddan ya zamto yana yana yana ainihin wato menene isti'dadi wato shiri ya zama yana shiri wala ya ga tarrabi shababi wasiha kada ya rudu da cewa ai shi matashi ne ko kuma shi lafiyayye ne kar ya dai rudu da wannan ina fata an fahimta fa inna aqalla man yamutu al ashha ashyahu domin sau da yawa zaka ga ba tsofi ne suke mutuwa ba wa aktharu man yamutu shab- shubbanu zaka ga da yawa matasa ne suke mutuwa kuma an ka lura da rayuwar nan abin da yake faruwa kenan kuma ba ma iya tsofi da suke saura matasa suke mutuwa ba yanzu wallahi an waye gari sai mutum ya shekara talatin da jinya a jikinsa bai mutu ba amma lafiyayye su- lokaci ɗaya pap sai ka ji babu shi yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa mutum ya shekara da shekaru da wata jinya jinya ma mai kisa ko ciwon hanta ko ciwon koda ko ciwon suga ko wani abu dai daga cikin cututtuka ko ciwon zuciya amma wallahi malam sai ga mutum ya share shekaru yana ta lallabawa da yan magunguna da waye wanda ba a taba gwada shi aka same shi da ɗaya daga cikin wannan ba rab rana ɗaya kawai sai ka ji babu shi to kawa- kawai wannan duka wa'azi ne Allah yana ankarar da mu ne kar mu shantake saboda shantakewar mu to na rantse da Allah damuwa ce ba za mu gama da la- da duniyar lafiya ba in muka shantake Allah ya ba mu ikon gyara sai ce fa inna abin nan sai ce wa shahidun wa shahidu zalika abinda ke tabbatar ma da wannan magana da muka faɗa cewa da yawa zaka ga matasa suna mutuwa tsofi kuma suna rayuwa yace annaka idza nazarta fil usari in ka kalli family ko ka kalli dangi ko ka kalli gida ina fata an fahimta fasatajidul mu'ammirina qillatun sai ga masu yawan shekaru yan kaɗan ne a gida jama'a haka ne ko ba haka ba wa aktharu man yamutu yakunu fi marhalati shababi wanda duk yawanci suke mutuwa sai kaga suna da mutuwa ne a marhala a mataki na samartaka aw tufulatu ko kuma kaga jirajirai jama'a yanzu na sai a haifi yaro sai kaji an ce sati biyu Allah ya dauki rayuwar shi ko ba haka bane yanzu nan sai a haifi mutum sai kaji an ce ma ya zo babu rai yanzu nan sai kaji wani kaza ya rasu yanzu nan sai kaji mota ta bige yaro yanzu nan sai kaji waro an tafi abin nan abin nan sharatuwa ta kama shi kafin ka ce kwabo ya mutu sai ka duk matasa matasa da yara yara su suke mutuwa manya da tsofi ga suna to wannan yana daga cikin abin da ya kamata duk mai hankali ya ainihin wato abin nan kaga waccar magana ta ibnu ibnu ibnu jawzi wanda muka gama karanta ta ta zo ne a cikin sayyidul sayyidul khatir wancan littafin da ne muku ishara shafi na 240 daidai a cikin faɗi waccar magana cewa ya kamata ga wanda duk bai san lokacin da mutuwa za ta zo masa ba ya ainihin wato yi mata tanadi ya mata tattali Allah ya shirye da mu ya hada mu da shi a aljanna alwasiyatu sabi'a wasiya ta nawa ta bakwai malam yace wa min wasayar salafi lishababi yana daga cikin wasiyar da muke wa matasa ma jaa an qabus bin abi zubiyana zabiyana qala shine abin da yaso daga yazo daga qabus dan abi zabiya qabus bin abi zabiya an gane qala yace sallaina yawman khalfa abi zabiyana salatil ula salatil aula ko salatil ula yace mun yi sallah a bayan abi zabiya sallar farko ma'ana yana nufin ko azhar ko la'asar sallah da ta farko ko kuma asuba in ta farkon wuni ne wala Allah asuba da safe kenan ko da asuba in kuma ta farkon rana ne azhar yake nufi ko wa nahnu shababun muna matasa ina fata an fahimta daga kabus yake faɗa daga ainihin wato abi zubiya yace a kulluna min alhayyi illa almu'adhdhib dukkanin mu gaba daya mu ɗan anguwar ne ko kuma mu matasa ne sai shi mai kiran sallah ladai shi kadai ne ba ɗan anguwar ba ko ba matashi ba fa innahu shaykhun shi kan ya ɗan tsufa falamma sallama lokacin da abi zubiyan ya sallame sallah iltafata ilaina sai ya juyo ya kalle mu thumma ja'ala yas'alu shababa sai dinga tambayar matasa man anta kai wani kai fa waye ne kai kaga kenan ba yan anguwar bane daga wani guri suka zo domin inda yan anguwar ne wala Allah da zai abun nan man anta waye kai falamma sa'a falamma sa'alahum lokacin da ya tambaye su kala ma ala wajhi eh menene kala menene na na gurin ya dan goge farko daga kala okay kala ala wajhi al-hafi wa tashjii sai musu magana ala wajhi al-hafi a bisa yanayi na kwadaitarwa wa tashjii da kuma karfafawa ina fata an fahimta watanshiti da kuma nishadi ba da dariya ko raha kaga kenan wannan ya nuna daga cikin hikimar da magabata suke yi sukan yi wa mutane magana ko wa'azi da waɗannan nau'ukan guda uku na farko alhaf kwadaitar da su lahira da kwadaitar da su makomarsu to ana so duk lokacin da zaka yi mutane karantarwa ka dinga nuna musu abin da in sun yi zai sa su gama lafiya in suka ƙi kuma zai sa su shiga uku duniya da lahira wannan shine kwadaitarwa wat tashji'i ka kuma dinga karfafa su kana nuna musu cewa fa in fa an yin to an Allah da akwai alheri kada su raina rayuwarsu kar su dinga jin cewa su yan wuta ne a su ba za su taba yin albarka ba in a nuna musu cewa akwai alheri a cikin rayuwarsu akwai alheri a cikin harkokinsu su dai ƙara dagewa shine at-tashji'u karfafawa an gane wat-tanshiti shine sanya nishadi shine a dan kawo wani abu na dan dariya kar ya zama daga ka zo wa'azi duk gaba ɗaya wa'azin ka khalidi na fiha abada kawai ai ta jahannama ai ta jahannama babu wani dan raha ba wani dan dariya ba dan maganar aljanna ina fata an fahimta shine at-tanshid ko kuma a kawo wani labari ko wani yanayi da zai sa majalisin a samu wata yan raha hakan nan to shine wannan magabaci ya musu wannan yanayi guda uku sai yana cewa lahum ya musu wannan gare su sai ce innahu lam yub'ath nabiyyun illa wa huwa shabun ku sani Allah bai taba turo wani annabi ba face matashi dan Allah matasa ba za su ji dadi ba su ji gaba ɗaya annabawa matasa ne ko ba haka bane to sai ga musu haka sai ce walam yu'tal ilmu walam yu'tal ilma khairun minhu wa huwa shabun babu wanda kuma aka bashi mafi alherin abu sama da wanda aka bashi ilimi yana menene yana matashi bai tsufa ba kwakwalwarsa na ja hankalinsa na fusga kaga yanzu ya nuna musu su mutane ne masu daraja hatta annabawa ma a cikinsu ake aikowa sannan ya karfafe su da su dage da neman ilimi a wannan matakin kada su bari rayuwarsu ta lalace ba tare da sun yi abin da zai inganta rayuwarsu ba ina fata kuna fahimtar magana to wannan haka ake bukata a yi akhrajahu abu a khaythamata fi kitabil ilmi al-imam abu khaythama ya fitar da wannan magana a cikin kitabul ilmi a nambar shafi na ainihin wato 100 abuna nambar shafi na 80 Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi al-wasiyatu thamina wasiya ta takwas yau kan muna fa zuko falan nazi da kuma illa khaira ku illa khairan ne ba illa araba ba fa zuku falan nazi da kuma illa aljanna eh muna jin karatu sosai dan mu samu aljanna Allah ka bamu wasiya ta takwas ma rawahu al-imam ahmad fi kitabihi al-wara'u shine abinda imam ahmad ya rawaito a cikin littafin sa mai suna al-wara'u tsantseni da duniya tsantseni da rayuwa sunan littafin kenan al-wara an abdul wahhabi al-thaqafi qala daga abdul wahhab al-thaqafi qala yace خرج علي علينا ايوب يعني السختياني yace wata rana babban malami ayyubu sikhtiyani ya fito gurinmu don Allah kuka ji sunayen magabata masu daɗi ayyubu sikhtiyani an gani da haka idan kana so sunanka ayyub sai ka ce ku dinga ce ma sikhtiyani eh ma'ana nisba zuwa ga wannan babban malami don ka ɗauko halin shi ka ɗauko karatun shi ka ɗauko tsoron Allah shi ka ɗauko takarar ɗin shi da duniya ko faƙala ya ce ya ma'asharar shababi ayyubu sikhtiyani yace ya ku dandazo da tasan da taron matasa ihtarifu ku dinga neman sana'a da aikin yi kar ku zauna ba ku da aiki dan Allah ku duba wasu yoyi masu tsada da magabata wasu yoyi masu tsada masu albarka na manya-manyan magabata wanda suke bawa matasa kar ku zauna ba ku da sana'a ku nemi sana'a ku nemi leburanci ku nemi kwadago la tahtajuna an ta'atu abuwa ba ha'ula'i kar ku zama kuna da buƙatar he kun je ƙofofin waɗannan yana nufin yan siyasa da manyan ma'aikatan gwamnati da manyan attajirai sai kun je gurinsu sannan za ku samu abin da za ku rayu kar ku yadda da wannan yana ba su shawara yana cewa ku nemi sana'a ku nemi abin yi ku nemi yadda za ku rayu kar ya zama ko kuna da kuna da buƙatar sai kun je gaban waɗannan sannan ku samu yadda za ku yi da rayuwarku na fata an fahimci magana wa zakara man yakra ya faɗi abinda ainihin wato yake kyamata game da wannan magana ya ambata musu cewa bai kamata ba wannan magana ta zo a cikin kitabul wara wara littafin ainihin wato alwara'u na ayyubu sikhtiyani a nambar magana ta 94 Allah ya hada mu da shi aljanna to ga fassarar magana yace ai an yakuna lishabi ma tahsilihi lil ilmi harfatun yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiqu bihi ala nafsi diyan da ka zama mai neman ilimi diyan da ka zama mai neman karatu da yadda ka zama ɗalibin jami'a da yadda ka zama kana ainihin wato polytechnic da yadda ka zama kana ainihin wato heltech da yadda ka zama kana school of nursing da yadda ka zama kana tatare ali wane ne wane ne duk ka gaba tatare alinka amma ka zaɓa wa kanka lokacin zuwa neman yadda za ka yi da rayuwa wannan yana daga cikin muhimmin abu da ya kamata kowanne matashi ya gane wallahi jama'a na zo irin wannan gabar ban mantawa da ni kaina wasu ku anan sun sani wasu kuma sun ji labari wallahi asabar da lahadi nake amfani da ita wani lokaci na hada da juma'a asabar lahadi na je na yi aikin mesin da ka sani tun ina leburanci ina kwaba siminti ina mikawa ina daukar blok ina mika har yanzu ina da hotuna na da na dauka lokacin da nake daga blok ina mika wa mesin dina har yanzu suna nan kai wata ran zan dora a social media na ce tuna ba shi ne roko a tuna baya eh wata ran zan dauka dora mu yawa to haka muka dinga yi mai amfani da juma'a asabar lahadi sai mu dan tara dan abun breakfast da dan abun sayan littafi da dan abun sayan biro to ranar monday da asubar fari sai a yi wanka a kintsa sai a kama hanya daga nan ka je ATC in an tashi ka biyo ta gurin malam wani kaza ka dauki littafi kaza daga nan ka tafi anguwa kaza gurin malam wani kaza ya baka karatun littafi kaza daga nan daga nan daga nan wata ran wallahi sai karfe 9 na dare ko karfe 10 yasa gogormayar fita a bigitan a bigitan ba fa yau muka saba ba fa abin ya bi jikinmu ne tun muna matasa na rantse da Allah ko da yake har yanzu ma matashi ne ya garo nake billahi lazi in ka musa kuma an gama karatu mu dan zuba zuba bakin ci zuwa bakin titin nan mu ga wa zai riga wani isa rabi sai sai a dan zuba malam Sulaiman ka shirya ko kai ko malam Abubakar ko malam Sai to wallahi haka muka dinga yi a lokacin mu fita mu yi kwadago mu ɗan sa kuɗin ma aljihu sannan mu shiga makaranta mu yi karatu da shi za mu ɗan yi breakfast kafin sati ya dawo ɗan abin da ka samu ya ƙare sai ka jira wata juma'ar kuma sai ka sake fita yawwa da haka da haka har na zama mesin jama'a da haka da haka har na zama zan iya zane a ƙasa zan iya fitar da ɗaki zan iya fitar da plan idan an zana shi kuma har yanzu ogogina suna nan da ransu ba su mutu ba wanda su sun in sun ji wannan sun shaida haka muka yi to amma yanzu lokaci ya riga ya tafi karatu alhamdulillah dan daidai gwargwado an samu wa ma utitu min ilmi illa qalila ba mu ce mun tara da yawa ba amma dai mun samu dan kadan sannan yanayin rayuwa kuma ya canja abinda da na yi na neman kuɗi yanzu Allah ya canja min ya kawo min wasu abubuwa wanda za su ina zaunan nan yanzu alan ne yake higa cikin abu na dina karka ganin nan kalle ni da kyau fari nake ba baki nake ba katamburi ne ya bata ni wallahi ina zaunan nan yanzu ana min ciniki alan ne kawai yake durowa kyararan kyararan kawai na sata asalin ne ba kwaji malam shehu yawwa ko ba haka bane malam shehu yawwa to Allah ya samu dace to dan haka sai an dage ana lokacin da ake fama da haka har ka zama wani abu ka je kaga Alhaji Husaini ya baka labarin bige-bigen da ya lokacin da yake neman kuɗi lokacin da ya taso yake nema wallahi sai ka sha mamaki ka harul baro ka ji gonko har kasuwar kauye ya ci yanzu gashi nan yana zaunan nan ba san miliyan nawa ta shiga a cikin hamsin sama na rinje da Allah gidan man kaza shakato number 2 number 3 number 4 number 5 duk suna ta shigowa haka ne ko ba haka ba saboda an wahala a baya an sha wahala a baya kuma Allah ya bayar yanzu hutawa ake yi kawai saboda haka wallahi mu dage jama'a da wannan ne zamu samu yadda zamu yi idan rayuwa ta yi nisa sai ka zama ka saita abubuwa yadda komai naka zai zama baka da matsala ma idan ka zauna ba za ka nema ba kai shanta ke kai ta abubuwa kullum kana jan haushin mutane sun ki su baka to su ba su aka yi akwai wanda ya tara kuɗi wanda wannan tara kuɗin nasa jama'a ne suka ɗauka suka bashi babu shi eh
Sai kafin abin saya ya zo yaro nemi kuɗi tun abin saya bai zo ba to in ka ce sai abin saya ya zo sannan zaka nema za a samu matsala to saboda haka duk wani rayuwa da kake gani in kana so ta inganta wallahi kana lokacin ka ne kamata ka inganta ta ba laifi bane in an ga kana da kokari a tallafa ma wani na ga kana da kokari ga jari kara wani na ga kana da kokari zo in baka shago wani da kaji ina kokari zo mu tattauna wannan ba laifi amma ya zama ka dogara da cewa kai za ka yi wa kanka maganin matsalar kanka Allah shirye da mu kuma ya ganar da mu na ya ya ya- ya- ya watsar da girman kai dan wallahi ba za ka taba samun kuɗi ba kana da girman kai akwai wani bawan Allah a garin nan ba sai na faɗi sunansa ba sunansa wana kaza amma harkarsa sai da silifas ne ba sai na faɗi waye ba yawwa shi ma wallahi a wulbaro yake tura silifas naira goma naira sha biyar naira bakwai naira tara haka ake sayarwa yanzu yau kaf garin nan ba wanda ya kai shi zama dila a wannan fagen da ya ƙi haƙura da wannan wahalhalun da yau bai taka wannan matakin ba to ka ji ko to ya isa haka aka rafa kallon bawa Allah ya saka da alheri baba to wannan shine dan haka yake cewa ai an yakuna shabu ma tahsilihi lil ilmi harafatun yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiqu bihi ala nafsihi matahi ya zama ya saka wa kansa yana da sana'a yana da dukiya da zai nemi ainihin wato kuɗi da ita da sana'a da ainihin wato leburanci da zai nemi abin da zai taimaka wa kansa da hi wajen harkokinsa wa fi ma ba'ad da kuma sauran abubuwa ala ahlihi wa waladihi akan iyalansa da kuma 'ya'yansa wa Allah ya kuna alatan alal akharina eh kar ya zamanto liability akan sauran mutane shine alatan kar ya zamanto kaya akan wasu eh kar ka zamanto kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khairin ka zama liability akan gidanku ko akan anguwarku ko akan jama'a duk inda aka juya ka kai babu wani abu da zaka zo da alkanka na alheri ko kuma wani kar ka zama haka an gani hatta la ya hataja hatta la ya la, la, la ya hataja idza kabura an yadhhaba ila fulanin aw ila fulanin li talabil mu- ma'u- mu'awanata wal musa'ada har ya zamanto la ya hataja bahi da bukata idza kabura in ya tsufa an ya zahaba ila fulani ya tafi gurin wani au ila fulani ko gurin wani da dalabil muawana dan ya taimake shi wal musaada ko kuma dan ya agaza masa in kai wa kanka tsari ka roki Allah sai Allah ya taimake ka ya baka yadda zaka yi yanzu akwai wani da na sani malam da kuɗi suka taru suka taru suka taru sai ya kira 'ya'yansa amin amin ya ce duk abin da kuke bukata ku fara wannan ya ce baba filinka na guri kaza nake so wannan ya ce baba gidanka na guri kaza nake so wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kowa ya faɗa abin da yake so ya ce duk ku je na baku ya ce ina iyayen ku mata suka ce gamu suka ce ya ce kuma ku faɗa wannan ta ce kaza wannan ya ce duk ku je na baku san da ya gama ba su ya ce kowa ya gama eh ya gama eh ya gama eh sai ya ce to abin da ya saura kuma na raba shi uku rabi na bawa Allah da manzansa eh sulusi ɗaya daga cikin uku ɗaya na ba wa ‘yan uwana na jini waɗanda ƙannuna yayuna ina fata an fahimta sauran abin nan waɗanda su- muka taso tare sun sanni suna da haƙƙi in taimake su na ba su kaso ɗaya kuma zan lallaba da shi zuwa ranar da zan koma ga Allah da haka ya zauna sai dai a sayo kajis da zabbis da agwagis na fata an fahimta a dafo shayi mai zafi mana mai kauri a haɗo masa a zo a shimfiɗa mar kujera ya zauna na rantse da Allah ya ɗiba da hira abokansa a yi hira a tashi asubar farifi ne a masallaci azhar yana sahun gaba la'asar yana sahun gaba magariba isha azumin litinin da alhamis a haɗa abin shan ruwa a zo a yi baje-baje wallahi har Allah ya ɗauki rayuwarsa abin da ya dinga yi kenan ya mori dukiyarsa malam sauran abin da ya saura dama ya'ya an riga an wadata kowa suka je suka tattara abin da ya saura suka raba kowa ya kama gabansa ba shi kenan ba daga duniya sai lahira Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu dace to shine wannan dan haka yake cewa kar har ya zamanto a rayuwarka ka tsufa tsufan da ba sai ka zo kana neman gudunmawar wani ba wa abrakar rizqa wa anfa'uhu mafi albarkar ri- arziki wa abrakar rizqi ko wa abrakar wa abrakur rizqi dai mafi albarkar arziki wa anfa'uhu kuma mafi amfanin sa wa atyabuhu kuma mafi dadin sa ma kana min kasabil yadi shine sana'ar da kai da hannunka kai sahi kai ta yi har Allah ya sa ka samu arziki a cikin ta sana'ar hannu jama'a yawa hannu kamar irin yadda yanzu baba ka duba dai baba dai baba dai ku duba shi amma bai daina faskara itace sayarwa wanda in ka kalli shekarunsa ka kalli yadda yake abin nan shekaru sun fara tafiya amma bai yadda da zaman banza ba jama'a haka ne ko ba haka ba yanzu babu mai itace in banda yanzu abin ya kai makura ya kai mataki wallahi da ba zai daina sana'a ba amma sai ka ga yaro malam kawai ya toro hula karkata ta kula takar da arewa shi ba zai sana'ar komai ba sai da dauki kuɗi a bashi
ya da aka ce aka lokacin da suga aka ce amma aiki na motsa jiki ya kwarzo yana kona shi a shi kenan kuwa aiki ya samu magani ya zo wasu ba su je maganar ba baba ya ce an gwada shi aka ce yana da suga amma aka ce aikin karfi yana kona suga ya ce kwalalle sugan nan za ta ci kwal ubanta bai gara faɗa yadda baba ya faɗa kawai baba ya ci gaba da faskaransa kawai yanzu ba ga hidan gyamgyam ba yana dan harkokinsa to kaji ko iya wannan exercise din ya ishe ka to kun ji baba ya baku magani eh eh yana dan maganin sa da tsamiya Allah ba da lada baba Allah kara lafiya to wallahi misali ne waɗannan dattawan a gare mu to in har kamar su a shekarun su ba su yadda su zauna haka ba dan me yasa ni da kai zamu zauna muna jira wai sai dai wani ya dauka ya bamu wallahi zagewa zabi la ilaha illallah kun san wannan magana da baba yake kuwa magana shekara 60 da wani abu yake yi ba dan sardauna kan ba lokacin ne aka ba wa Najeriya yanci ba lokacin su Allahu akbar kaga fa baba yana gaya muku da wayansa ne ba wai yana yaro ya ga sardauna ba Allahu akbar baba Allah kara lafiya Allah ya kara mana lafiya gaba daya mu ma Allah ya samu gado ku a wannan a wannan yanayi to wannan shine da haka yake cewa la ya ta da idza kabura an yadhhaba ila fulani aw ila fulani li talabil ma'unata wal musa'ada wa abrakur rizqi wa anfa'uhu wa atyabuhu ma kana min kasabil yadi abinda akai da hannu shine abinda ya zama mafi tsarki kuma mafi dadi alwasiyatu tasi'a mu tsaya a nan ko to gaskiya sajin mu ya dan samu matsala jama'a akwai sauran zare kam dan ya kamata mu tsaya kaman da rabi ne to akwai sauran kusan minti goma amma dole ku yi hakuri za mu dakata a nan za dai mu ta wasiya ta tara amma dai mun ja karatu wannan sati mun ja karatu da yawa to Allah ya sa albarka cikin abin da muka yi kafin na tsaya ina so da gabatar da godiya wa Alhaji a Husaini a dan kwara wanda ya gina mana wannan masallaci wannan gyara da kuke gani wallahi shi ya biya aka yi shi Allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda na faɗa muku cewa masu ɗauka mana sun ce gurin yana ɗan reflecting musu ba sa jin daɗin yanayin ɗaukar karatun to gashi nan ya abin da na kira shi malam Aminu na ce to a zo a gyara to aka gyara Alhaji Hussein Allah ya saka masa ya tura kuɗi aka biya da kuɗin aiki da kuɗin wanda suka yi aiki duka Allah ya biya shi da aljanna kuma guri ya zauna yadda ka san haka dama aka gina gurin haka ya nuna Allah ya saka masa da alkhairi haka su masu malam Aminu da suka zo suka yi wannan aiki Allah ya biya su duk da an dan ba su dan abun goro na kashewa to amma kuma abin da suka yi ba biyan su akai ba muna addu'a subhanahu wataala ya sa ya zama sanadiyar tafiyar su aljanna da mu da su gaba ki daya sauran ma'aikatan mu na media dukkan na muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma sauran mukarraban mu ga su a baya su malam aliyu su malam suleiman su malam abubakar su malam isa da sauransu ga baba da sauran mu duka dai domin addu'a kowa Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya kowa bukatunsa na alheri Allah ya yi wa kowa matsalarsa da damuwarsa so za mu dakata a nan tunda yanzu mun yi experience wannan ba shi kawai malam sani tunda mun yi experience wannan matsalar to za mu an yi nazari da tunanin wannan mataki za mu ɗauka insha Allah yadda zai zama domin wannan jan fitilar gaskiya tana gyara karatu din da daukar sa dole za mu san yadda za a yi ya dauke ta har da shi din insha Allah so za mu tattauna da shi Alhaji Husaini mu ga yadda za a yi a gyara abun yadda abin zai miƙe ba tare da ana samun wannan daukewar wuta din ba abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya albarkaci matan mu ya albarkaci ƴaƴan mu ya albarkaci gidajen mu da dukiyoyin mu ya sa mu gama da duniya lafiya na abu gobe ka mallake ta insha Allah malam akwai ma sauran copies gawai ban samu na je gurin shi wanda muka bawa aikin bane so akwai sauran copies in Allah da zan yi kokari sati mai zuwa mu zo da shi zaka samu taka in Allah da malam eh na oke kai ba ko ne subhanallah to he dai baba ko ya baka tasa in ya zo an kawo wata ya ba shi sai ka fara yi yawanci an yi jotin ne a ciki gobe-gobe a gaskiya to ga wani ya bada tasa Allah ya saka da alheri to ga wannan insha Allah kai kuma an zo sati mai zuwa sai a tuna mun za a baka naka to to Allah ya saka Allah ya bada dada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yawa karan ka dauka ko ka dauka kana sai ne a kira sallah
الله أكبر
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله مالا مين مالا مين كاي أما أبنى يا إيشو والله أبنى يا إيشو مالا فكر كلبا ɗaukar ya yi kyau wallahi wannan abin ya yi kyau wallahi ya gyara gurin nan wallahi wallahi sallahi na manta kashe wa na manta an kiran sallah ya shiga cikin makonin da